السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى تحت باب ما جاء في الاستسقاء اللهم ظهور الجبال فوقفنا عند قول قول مالك وقال يحيى قال مالك في الرجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة an tambayi imamu malik mutum ne ya zo wajen sallan istisqa sai tarar da an idar da sallah ya samu hutuba ya zo ya tarar da an idar da sallah ana hutuba ya zauna aka yi hutuba da shi fa'ara da an yi salliya hafil masjidi a fi baitihi sai aka tambayi imamu malik wanda ya zo an idar da sallan shayarwa ya samu hutuba yana son ya yi sallan a masallaci ko a gida me ke hukunci أو في بيته إذا رجع قال مالك فتولى إمام مالك ما رشيتي هو في هو من ذلك في ساعة yace ba damuwa in ya ga dama ya rama in bai ga dama ba kad yayi babu komai in sha'a fa'ala aw taraka fatawan imam malik kenan to duk inda aka tambaye da aka ce to me ke hukunci in mutum ya zo tarar da an ida da sallar istisqa ya samu kutuba zai rama ko ba zai rama ba a masallaci ko a gida sai ka ce kala maliku huwa min zalika fi sa'a kala maliku huwa min zalika fi sa'a ina mana wannan an yalwata in ya ga dama ya rama in ya ga dama kar ya rama in zai rama ya ga dama a masallaci ya ga dama a gida duk ba matsala a cikin wayannan babul istimtar bin nujum babin da ya zo na danganta saukar ruwa zuwa taurari a ce saboda taurari tauraruwa kaza shine muka samu ruwa shine kaza kaza to me ke hukunci قال حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال ya ce sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil hudaybiya manzo Allah yayi muna sallan asuba yayi muna jagoranci yayi sallan asuba a hudaybiya ala ithri sama'in kanat min al-layl bayan da sallan asuba muka yi to daren daren da aka waye gari aka yi sallan asuba an samu ruwa Allah ya saukar da ruwa falamman sarafa da manzo Allah ya idar da sallan asuba aqbala ala nas sai ya fuskanci mutane yana kallon su faqala sai ya ce musu atadruna ma za qala rabbukum kun san abinda ubangijinku ya faɗa atadruna ma za qala rabbukum kun san abinda ubangijinku ya faɗa qalu allahu wa rasuluhu a'lam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala yace Allah madaukakin sarki yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi yace bayina sun kasu kashi biyu waɗansu sun waye gari suna imani da ni sun ba da gaskiya da ni sun yarda da kadaita kana da iko na da isana waɗansu kuma sun waye gari sun kafirce min to su wane ne mu'minai su wane ne suka kafirce ko suka butulce فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب أما من قال وانديش مطرنا أيمن روان سمني بفضل الله daga fadalan Allah madaukakin sarki haka aka ce wasu aluhu min fadlihi ko roke Allah daga fadalansa wa rahmatihi da jin kansa da rahmatarsa fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkab to wannan shine yayi imani da ni ya kafirce ba taurari wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza amma waɗanda suka ce ai tauraruwa kaza da ya fito shine yasa aka samu ruwa ai ruwan nan da muka samu sanadiyar shi taurara tauraruwa kaza tauraruwa kaza ne ana fahimta fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab wannan shine kafirce ya kafirce da ni yayi imani da tauraruwa mai waye ke saukar da ruwa Allah shi kadai yake iya saukar da ruwa shi ne kadai yake iya bayarwa shi ne kadai yake iya hanawa babu wani abin da ke da iko tare da ikon Allah madaukakin sarki sai ganin daman Allah kawai to wannan hukuncin wannan ba za a danganta ruwa da ce tauraruwa kaza shi ya sauko ta to shi ne sai imamu malik ya kawar hadisi ko da yake an yi zantuttuka kan wannan hadisi yana cikin hadisan da ibnu abdulbarri numari da kanshi ya ce ya bincike su ya bincike wayannan hadisai baki daya ya kasa gano yaya malum yaya aka wannan hadisi ya kasa inganta sosai wa haddathani an maliki annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu balagat kenan malik ya ce balagahu labari ya same shi cewa manzon Allah ya ce iza an sha'at bahariya thumma tasha'amat fatilka aynun gudaiqa ina mana imam malik ya kawo wannan hadisi a cikin iza an sha'at bahariya wai in hadari ya taso daga teku sai yayi hanyar sham to wannan na nuna cewa hadari za a yi mai ruwa za a yi mai yawa iza an sha'at bahariya in hadari ya taso iska ta taso daga teku sa'an nan sai ta yi sham to wannan na nuna cewa za a yi hadari ruwa mai yawa ke to kaga wannan hadisin da imam malik ya kawo yana nuna cewa imam malik yana ganin cewa duk da zafin wancan hadisin in ya zamana manzon Allah ya faɗi wannan to sai a fassara cewa waɗanda suka yi itikadi kenan amma wanda ya zamo al'ada ne ake fada ba wai itikadi ba ba zai zamo kafiri ba shi yasa yace ya kawo wannan hadisi an fahimta to wannan hadisin kuma abinda malamai suka fada qala al-imam wa hadha hadithun min al-ahadith ath-thalatha allati balagatuhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa laysa tujadu li ghairi malik wannan hadisin na idan an sha'at bahariya yace yana cikin hadisai da suka isa wurin imamu malik amma ban da imamu malik ba wanda ya rawaito wannan hadisi hadisi na farko shine alhadisul awwal inni la'ansa au unassa bi asunna manzo Allah ce ni abinda ana mantar da ni ne ana sa na mance na na mantuwa ne saboda mantuwan da ya faru abinda mantuwan ta ya haifar ya zama sunna da manzo Allah ya yi sahau ya manta a cikin sallah ya yi kaza kaza kaza kaza ba a gyara sallan ba ai ya zama sunna abinda manzo Allah wannan hadisin kenan alhadisu thani idza ansha'at bahariya thumma tasha'amat fatilka aynun gudaiqa alhadisu thalith istaqimu walan tuhsaw وقد قيل إن هذا وهذه وهذا وحده ياتي مسندا سيما لا يتكبر cewa. ابن العربي المالكي يتي ومما أدخل مالك أيضا في كتابه ينا تشكين أبو بوند إمام مالك يسكى أتشكين لتافنسا ولا يوجد عن ابن عمر سألنا أن بنشكا دك وأنها حديثا با وندي رويتو صدق ابن عمر ولم يأخذ هو بها شي إمام مالك كسا بيدوكيو أنها حديثا دي رويتو ياي أيكي نسوبا قوله fadarshi la ba'sa bi fadlil mar'ati ma lam takun ha'idan wai babu laifi mace ta wanka da ragowar ruwanta za a yi alwala ko wanka da shi matukan ba ta ba haila take yi ba suka ce imam malik kanshi ya faɗi wannan ne amma bai aiki da wannan abu saboda in mace tana haila ta zama najasa kenan a'a haka manzo Allah ce ai hailanki ba cikin hannunki yake ba alaysa alaysa kazalik manzo Allah yana yana itikafi ya miku kansa yana masallaci miku kansa matarsa ta taje masa gashinsa kuma tana haila alaisa kazalik yana kwanta abin nan yana karanta alqur'ani alhali kaza da kaza da kaza wa tarkul qira'ati khalfa al-imam wa ghairu zalik ma'ana rashin karanta fatiha bayan liman yana cikin abin da imam malik ya rawaito ya karbo amma baya aiki da wannan an fahimta da muka karanta wajen ai an bayyana matsalar abin da ibn abdulbar an bayyana abin da ibn al-arabi ya ce bayan an ce an ce an je an dawo ya ce abin da ya fi daidai shine karanta fatiha bayan liman to amma malikiya ba sa karanta fatiha bayan lima alaisa kazalik har ma yace eh waqra idza qara al imamu mukhafitan waskut idza ma kana za'ilani alaisa kazalik to akan nasosin da suka tabbata sai muka ce waqra idza qara al imamu mukhafitan wa kaza idza kana za'ilani magana ba ta kare ba wa ghairi zalika wa hadha kulluhu أدخله عن ابن عمر ولم يأخذ هو به ولا عمل به yasa an kana malikiyanci sai ka san yadda za ka yi malikiyancinka yanzu kana ɗaukan hukunci ne kai tsaye daga imamu malik ka yi tsallake ko? ka tsallake me me da me da me da menene suna da yawa ko me da me da menene farawa da me a guda nawa ne ya kulu ya hal kurtubi yudari almurtaji masubatul ghaffari alaysa kadhalik kurtubi ahlari ashmawi azhalu menene da menene har ka je risala har ka je muhtasar sa'annan almajiran da suka rawaito ilimi wajen imamu malik su abdurrahman ibn al-qasim da su wane ne da wane ne zaka ga mas'ala ɗaya su kansu sun samu sabani daga imamu malik wannan ce ga abin da ya ji wajen imam malik wannan kuma ce ga abin da ya ji wajen imam malik me yasa haka yake faruwa su imam malik suna ilmantar da ilimi ne dan Allah ba so suke a san su ko a ce sun iya ba abin da yake wahal da ni da kai in za ka zauna tsakaninka da Allah ka yi tunani kan gaskiya kake ko ba kan gaskiya kake ba wannan matar taka da kake mu'amala da ita da gaske kake ko ba da gaske ba amma za ka fada ta fada so kake kai mai ita kuma so take ta yi mai to ka gani shi kenan shi sa a ce aka ce kul inna ma a izukum bi wahidatin an ta kumu lillahi masna wa furada sun mata tafakkaru ma bi sahibikum min jinna matsala in ta kai da yawa ni da kai muna son mu cimma gaskiya ga mutane ashirin suna zo suna jin mu a an tashi kan gaskiya duk abin da zan yi so nake na yi mai kai ma duk abin da za ka yi so kake kai mai to shi kenan ba za a cimma nasara ba shi sa kai da matarka ba za ku taba fahimtar juna ba an fahimta ya za ka yi sai ka tsaya tsakaninka da Allah ba ruwanka da wace ce ko wane ne ko wace ne shi a'a tsakaninka da Allah mene ne saboda abin da ake so shine me bambanci tsakanin dan adam da dabba tafakkuri tunani hankali تذكري ثم تفكري ثم تعقلي التعقل ثم التفقه تكاذا ما لم يكن أم فهمت؟ أم فهمت أن مسألة لن؟ تو سيمو تجيبكما إن شاء الله قال وحدثني عن مالك abinda muke nufi shine imamu malik suna karantarwa ne tsakaninsu da Allah ba ɗaukaka ko suna suke so da abinda suke so kenan da ba su kai nan ba da abinda suke so kenan da ba su samu ba abinda suke so ina gaskiya take shi yasa imamu shafi'i ya ce duk wanda muke jayayya da shi so nake Allah Allah nake na ji abinda ya fada shine gaskiya to shi dan imamu malik ya ce mini yau kaza kaza kaza kaza kaza kaza gobe sai ya ga abin da ya fi bai ce a to na faɗa kuma zai yi mai kenan zan warware abin da a'a yana sanin ga abin da yake daidai shi ɗauki wannan shi kenan abin da yake so yardan Allah ka yarda da shi ko kar ka yarda da shi ka ba ko ka hana shi ba ba shi gaban shi ba abin da ke gaban shi ba kenan mun kawo misali zancen ɗaura aure ko da aka zo wani ya auri mace cikin idda ba mun an maimaita shi tun muna tun muna cikin Buhari ba haka bane ba da imamu ali ya zo ya gyara bayan imamu bayan an yi fatawa zamanin sayyidina umar ta hanya abdullahi dan umar ne zaka madogarin mazhabin malikiya da yawa ta hanya ibn umar to wannan mas'alar sai aka warware ta akan kaza sai labari ya yadu sayyidina ali ya zo ya ce ga daidai sayyidina umar sayyidina umar sai ya sai canza ya dauki daidai din yayi aiki da shi ba so yake ka yabe shi ko ya samu ɗaukaka ba ya gama samun ɗaukaka ya gama samun yabo tun da sahabi ne na manzon Allah imamu malik tun da ya zama imamu darul hijira ka yabe shi ko kar ka yabe shi duk abin da za ka yi ka yi kana bata ma kanka lokaci ne yasa in yayi fatawa daga baya zo ya ga ga abin da ya fi baya jin damuwa ko jiya ya faɗi kaza ko menene dama abin da muke nema kenan gaskiya muke nema to gata an ganta shikenan sai ya kawo shi sa sai ga ibn al-qasim ya ce kaza wani kaza ya ce kaza duk almajira imam malik ne kuma kowanne kai tsaye almajiri ne na imam malik yayi karatu wajen imam malik to shine wannan yazo ya rubuta littafi kaza wannan ya faɗa kaza shine kazo kana karantawa abinda aka karantar da kai dinnan shine suka ce ai mazhabin maliku kenan ai mazhabin maliku shine aka ce a haza mazhabin malikiyya kenan ba mazhabin maliku ba akwai bambanci tsakanin maliku da malikiya kuma duk ɗaya ne mazhabin maliku daban malikiya daban maliku daban maliku shine imamul mazhab shine imamu darul hijira malikiya kuma fa waɗanda suka zo daga baya suna lalabe suna neman yaya za a yi su samu kaza kaza kaza kaza kaza suna karanta mazhabin to shi kuma in ka karanta muktasar cikin sharhi inda aka ce menene mazhabi a cikin sharhin muktasar menene mazhabi tun tun shekaru ashirin man faɗi wannan magana mazhabi cike ce mazhabi shine malami ya zo kan matsala bai samu nassi a kai ba sai ya iya ƙoƙarinsa ya cire hukunci a ciki shine mazhabi amma ba malamin da ya isa manzon Allah ya faɗa kai kuma ka ce kana da mazhabi ba malami ba lima ba malami bane ba baka balle balle ka zama kana da mazhabi saboda nususu shari'a nasusi na shari'a sun kasu kashi biyu nassun khas da nassun am in ka je kana neman ka cire hukunci ka nemi nassun khasun bil mas'ala ka rasa to malamai su suna da wani sai binciko to mahiyar nususul amma sai je cikin nususul amma din sai ya kokari ya fahimci hukuncin da zai fitar a ciki to nan kokarin da yayi ijtihadin da yayi din shine mazhabi mazhabi kenan amma ba ka baki ɗayan su imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi imamu ahmad ibn hanbali da kowa ba wanda ya ce in kaga hadisin manzo Allah ka bari ka dauki mazhabi na yace idza sahha al hadithu fahuwa mazhabi in hadisi ya inganta to abinda nake riko da shi ni ma abinda zan dauka in aiki da shi kenan yace in na fadi magana aka zo aka zo ka samu hadisin manzon Allah aka sun haka ka dau magana ta bai ce ka ajiye ba ko ka saka aka jefar da ita mana magana ta ba ta da kima batukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a inda suka samu daraja kenan wajen Allah girmama manzon Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول أبو هريرة ينافداتي وإذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح abu huraira shi kuma yadda ke da in aka waye gari an yi ruwa ya ce mutirna bi nau'il fati menene nau'il fati tauraruwan budi kenan sun mai tuwa zil aya ma ya fita hillahu linnasi min rahmatin fala mumsikala wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'adi ya ce allah ne ya saukan mana da ganin damansa da rahmatarsa kitabul qibla littafin alqibla alƙibla ita ce inda musulmi zai fuskanta ya yi sallah ya bauta ta ubangiji duk inda yake an fahimta ibtida'an bil ka'aba in kana cikin masallacin makka ba ka da alƙiblan da za ka la sai ainihin ka'aba shi sa za ka ga duk kewayo aka yi da'ira aka yi wannan na kallo wannan na kallo wannan na kallo wannan na kallo in ba cikin masallaci kake ba kana cikin garin maka ne sai ka fuskanci inda masallacin yake in wani wuri kake daban a cikin kasashen duniya sai ka fuskanci ina jihar da masallacin yake misali in ka yi tafiya ka je kasashen turai ko kasashen wa'ansu menene da menene da ba san alqibla ba ba san menene da ba in ka in ka sauka hotel ka tambaye su ina saudi arabia take ai sun san map ai sun san menene da menene ko nan ko nan ko nan ko nan in suka ce ma ga inda saudi arabia take ka san inda ka san inda ka'aba take ba haka bane ba ka samu jihar ka'aba in kana cikin masallaci ainul ka'aba ake so amma in kana wata kasar kana inda kake malamin har malikiya suka ce mustahili ne mutum na kano ko yana zaria ko yana najeriya ko yana afirka ko yana mai ya fuskanci ainul ka'aba ta ce mustahili ne ba zai taba yiwuwa ba manzo Allah ne kaɗai ya ci ma Madina aka saukar da tuddai duk baki ɗaya duwa manzo Allah ya gani ya cire alkibla daga Madina sallallahu alaihi wasallam amma duk inda kake kowane ne kai mustahil suka ce to abin da yake kuma mustahili abin da yake mutum ba zai yiwu ba ba zai yiwu mutum yayi ba ai ba za ka kallafa mishi yin sa ba to me ya za mu yi ina Kano ina son in sallah fuskanci alkibla ya za a yi yace sai ka fuskanci ina ne jiha yanzu ba ainihin kaba ake a'a jiha ina wace jiha kaba take jihohi guda nawa ne gabas yamma kudu arewa ba haka bane ba ina rana ke hudowa to in to inda rana ke hudowa nan ne gabas din inda rana ke hudowa din shine gabas dinka in ka juya ka fuskanci ka fuskanci mai yamma ka fuskanci kudu ka fuskanci arewa ba lallai ne sai ka dace ka huskanci ainihin ka'aba ba to ranar kanta ina take huduwa ba gabas ba to gabasin kanta in ka da za ka yi rami guda talatin nan kullum ka kalli rana farko za ga nan wannan ta bullo gobe za ga nan ta bullo jibi za ga nan ta bullo haka za ta tafiya amma duk sunansu mai gabas mahudan rana to shi yasa malam ya nuna maka in ba cikin makka kake ba ga yadda za ka yi ka fitar da alqibla an fahimta babu nahyi an istiqbal alqiblati wal insani ala hajati yace babin da yazo na an hana mutum zai tsuguno ya je ya zauna yana yana fuskantar alqibla da al'aurarsa sai ka ba alqibla kada ka ba alqibla gaba ko ba gaba ko baya sai ka fuskanci wani wuri daban sharriku aw gharribu alaysa kadhalik to sai malamai suka ce in za ka yi a fili kenan sararin Allah amma in cikin banɗaki ne cikin gida ne cikin banɗaki ka kulle kofa suka ce babu da ba laifi duk inda ka fuskanta ba laifi قال حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله نرز إلى الله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس هذه الكرابيس أي هذه الكنف الكرابيس وإنم أن أكون يا زيد سو يا زي ترد عن جناس يا زي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستد فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه duga shi kuma mun zo mun tarar da ban dakuna an giggina su akan akasin yadda muke so to ya za a yi da su qala wa haddathani an malik an nafi'in an rajulin min al ansari annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ينهى أن تستقبل أن تستقبل القبلة لغائط أو بول تشيتي باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط yace babin da ke nuna wancan hannun da aka yi an yi sassauci in kana cikin banɗaki ne ka sa kofa ka kulle ko an gina an gine an rufe za ka yi fuskantar ko ina babu komai قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عبد الله بن عمر يرى فتشوى إن أناسا يقولون wa'yansu mutane suna faɗar cewa idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbil alqiblata wala baitul maqdis Abdullah da Umar ce mutane na ta cewa in zaka yi suguno kada ka fuskanci alqibla kada ka fuskanci baitul maqdis abinda suke faɗa kenan sai ce qala abdullahi yace laqad irtaqaitu ala zahri baiti lana yace tabbas wallahi na hau sama a gidanmu fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala labitayn labinatayn sai naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsugune akan tubali guda biyu mustaqbil baitul maqdis yana kallon baitul maqdis li hajatihi kuma yaje biya bukatarsa thumma qala sa'anna sai ce la'allaka min alladhina yusalluna ala awrakihim ala kana cikin wayanda suke sallah akan mazaunin su kan duwawukan su kenan قال قلت لا أدري والله يجي والله بسني با قال مالك إنا ما نهونا يعني ذلك يسجد ولا يرتفع على الأرض mutum zai sujjada ba zai daga bayansa ba daga sama sai ya manne da kasa mana yana zaune zai sujjada kenan yasjudu wa huwa lazikun bil ardi to abinda Abdullahi dan Umar ke yi fada kenan ya je ya hau zai shiga gidan hafsa ba akwai yar uwarsa ba gidan manzon Allah ba sai leko sai ya hango manzon Allah a tsune a ban daki ya hango alama ya gani me aka yi ya aka Abdullahi dan Umar ya gani duk zantuttukan da malamai suka faɗa hadisi ya tabbata haka to wannan yana nuna cewa in cikin ban daki ne an gina an rufe ko ko an kewaye duk inda ka fuskanta babu laifi babu nahayi anil busaqi fil qibla babin da yazo na an hana mutum yayi tofi majina ko kaki ko menene ya fesa a bangon da ke alqibla an fahimta duk inda kai ba a so amma mafi tsanani a alqibla قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ra'a busakan fi jidaril qibla fa hakkahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga tofi ko majina ko kaki akan bangon alqibla ya bushe sai kankare thumma aqbala ala an-nas fa qala sa'anna ya fuskanto wajen mutane sai ce idza kana ahdukum yusalli fala yabsuq qibla wajhihi in ɗan guda sallah tofi kaki ya zo masa kada ya tofa a gaban shi فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى الله نا فسكنتك إن كان صلى سيك كيا يوانا لدبي قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقة manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga tofi ko makaki ko yawo a bangon alqibla aw mukhatan aw nukhamatan fa hakkahu sai kankare babu ma jaa fil qibla babin da yazo na yaya aka yi aka samu alqibla aka dawo ana fuskantar ka'aba da aka dawo an yi hijira an zo ana wata goma sha shida ana kallo ana fuskantar baitul maqdis أنا صلى قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال يتي بينما الناس بقباء في صلاة الصبح يعني متانس كي مسلاتين قباء سنة صلى الصبح إذ جاءهم آتي سيوان يزومس فقال سيتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن سنة تكين صلى سيتي جيا دا درفا أن سوكر منزون الله القرآن آية كينا وقد أمر أن يستقبل الكعبة كما أنتي أن أمر تيش يفسكنتي كعبة فاستقبلوها سيسا كجويا كفسكنتي كعبة وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة da suna kallon baitul maqdis ne da aka fada sai suka juyo a cikin sallan suka fuskanci ka'aba daga aminci da amana kenan ko amma haka ba abin da kuka sani da nassi kuma kuna yi shekara na wata nawa sannan wani mutum ɗaya zai ce a an ce fa an saukar da aya an ce shi kowa ya juya saboda an san ba yadda za a yi ai ƙarya a cikin wannan masala shi ne aka ce za ka karbi khabarul ahad za ka karbi menene da menene ana bukatar amana da gaskiya da amana to lokacin da suka fuskanci baitul maqdis suna sallah din lokacin an canza alkibla don ya ce jiya da daddare aka saukar da wannan ayar yaushe fuskanta ka'aba ya zamo kenan jiya da daddare to ga su sallan asuba su suna kallon baitul maqdis sallar su ta yi ko ba ta yi ba saboda me eh ba me ba su da me ba su da masaniya لا تجريم إلا بأقوبة ولا أقوبة إلا بالناس ba zan je tsayar da mota ta kace ai laifi za ka zo ka je ka biya kaza kaza ni ne dan karo ta ne sai ka ce a'a sai ce a da ka taba faɗa min cewa ba a tsayawa nan ne ai sai ka faɗa min cewa ba a tsayawa nan in na zo na tsaya to na yi laifi yanzu za a kama ni to shi yasa in ana so a tabbatar da abu shi a ce a buga cikin jaridu a fada gidan radio kowa ya sani amma ku kafa doka ka kafa doka ba wanda ya sani kuma ka zo ka kama ni don na kita wannan doka ka fada min cewa an hana tsayuwa a nan ne ka hana cewa ba za a taba wannan bane ka hana cewa a ba ka fada min to shi yasa sai na yi laifi laifin nan kuma ba zai tabbata a kaina ba sai ka sanar da ni cewa kaza laifi ne kuma sai na yi amma in baka sanar da ni ba na je na yi to me zafi me ina ruwana da kai alaisa ka zalik la uqubata illa bit tajrim wala tajrima illa bin nas ba za a mutum azaba ba sai an kashi ba shi da laifi laifi baya tabbata sai in an sanar da shi قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة منظر الله صلى الله عليه وسلم يا صلى باين أن إسو مدينة ستة عشر شهرا وتقوم شاشدا شكرا تيدا وتنوكينا هدو نهو بيت المقدس أنا كلم بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين سي أكا تشنزا القبلة qabla badr kafin yakin badr da wata biyu qala hadathani yahya an malik an nafi' anna umar ibn al-khattab qala ma bayna al-mashriq wal maghrib qiblatun idha tuwajjaha qibla al-bayt sayyidina umar sai kawo qa'ida yace ma bayna ma bayna al-mashriq wal maghrib qiblatun to sai malam yace قال علماؤنا من يمالكيا سكتي قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة يتي يصح ذلك إذا كان الرجل جنوبيا أو شماليا يتي سين كان جنوب كو شمال شيني إن أكفت وانا مغانا زي دي دي دكي فإذا كان ذلك صح أن يقال فيه ذلك وإذا كان مشرقيا أو مغربيا لم يصح أن يقال فيه ذلك in gabas yake ko ce yamma ba za a ce mishi ba za a wannan magana ba za ta yi amfani wajen shi ba wa haisu ma kana duk inda mutum ya kasance wannan babban maganar kenan wa haisu ma kana duk inda mutum ya kasance falyatamidil jiha ya nufi jiha in ina cikin masallacin makka abinda yake wajibi a kaina in kalli ka'aba amma in na fita ina wata kasar abin da ke wajibi a kaina jiha ma ma'ana jiha jihar da ka'aba take wace jiha ka'aba take ta gabas ya zan yi san gabas inda me inda rana ta hudu to rana din in ta hudo a nan shi kenan daga nan za ta hudu a kullum tana tafiya tana tafiya tana tafiya ne amma duk menene ne tun daga farkon sahu har zuwa can mai ake ce da shi gabas ba za a ce ma ka rabu da gabas ba sai kayi mai ko ka fuskanci nan ko shi ne ka rabu da gabas ta shi yasa masu tsanantawa in an tsaya sai a juya haka a a ba a ce ka fuskanci ka'aba ba a a ka fuskanci jihar da kaba take wace jiha kaba take gabas mai ke nuna mana cewa nan ne gabas mahudowar rana shi ke wanda ba su fahimci wannan ba suna kawo akwai wannan da je ya shiga kwamfuta ya duba ce malam ai wannan usman ne a mu'azzin mai kiran sallah ya ce malam ai duk masallatan kano ko najeriya ba su kallon ka'aba sai masallacin ka kadai a dorai wai duk ethiopia suke gallo a addis ababa duk addis ababa suke kuma ya sa ba kwamfuta ya ta nuna maka yana ta wahala yana bata lokaci ya wahal da mutane akan wayannan abubuwa to sai aka ce ba fa ka'aba aka ce ka kalla ba hakkin kallo ka'aba wanda yake cikin masallaci ne amma kana inda kake kasar jiha ka'aba ake so ka kalla ina jiha ina ne jiha gabas shikenan ka fuskanci gabas shikenan ko fali atamil jiha wal yahfaz al mayl wat tayammum ila al mashriq imma latidaruhu fi shimali ila al maghrib wal yatayammum ila al maghrib imma ladaruhu fi shimali ila al mashriq wa hakaza mislahu fi jami' al jihad abinda ake so karshen magana yace yataharra al qasd والقصد النحو يتحرى القصد والقصد النحو وين ما كنا اكتردادي اكنتاتي ina ɓangaren inda kaba take dinke nan tsallaka ta yi don sun tabbatar cewa mustahili ne kana wani wuri a ce ka fuskanci dakin kaba ba za ka iya ba abinda kuma mutum ba zai iya ba ba za a kallafa mishi ba to in ka kalli jihar fa eh فأين ما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام ما معنى شطر المسجد نحو المسجد الحرام تو أبين ده أكي نفي كنا باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب ديزو game da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akhiru masjidin بناه آخر نبي في آخر مدينة سكنها آخر نبي صلى الله عليه وسلم يجي وأطيب العيش لنا في طيبة في ظل مولانا نبي المصطفى دهروه قد أبصار بعد بأسه وك... يجي لو كان من يجحده حيا لما أنكره لأنه روح الورى sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba haka ce uhibbu rasulallahi shauqan wa hisbatan la'alli gadan urwal ladhi kuntu azma'u yace uhibbu rasulallahi ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shauqan wa hisbatan bige da neman lada saboda me la'alli gadan urwal ladhi kuntu azma'u dan la'alla litaraji وليت للتمني التمني هو تريد شيئا لا يقع والترجي تريد شيئا يمكن أن يقع أليس كذلك لعلي غدا أروى الذي كنت أذمأ ويكوغو بزن سامو أقوص الدني كشن دنكي بكا كشن دنتفاما دشي أدونيا بنغنش ببرايو دشي با إن إنا سنسا إن أكواي غريران الآخرة كو الله زي هداني دشي sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba haka yace muhammadu al-mukhtaru jikan kinanata munasur rasulullahi harshe da zuciya wani mai ce mai gari makafarin balarabi mai safa mai marwa da zamza sallallahu alaihi wasallam قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله سلمان الاغر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صلى مسلاتنا ون مسلاتي منظم الله صلى الله عليه وسلم khairun min alfi salatin fi ma siwahu daidai yake da ya fi wani sallah so dubu a wani masallacin illal masjidil haram sai masallacin makka ma'ana ka yi sallah masallacin darul hadis ko masallaci a kano sai ka yi azahar so dubu tukun ka yi samu azahar wanda ya azahar ɗaya masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam eh zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim alaysa kadhalik قال وحدثني يحيى عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره او عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتي منظر الله صلى الله عليه وسلم اتي ma baina baiti wa mimbari tsakanin gidana da mimbarina raudatun min riyadul janna dausayi ne cikin dausayin aljanna wa mimbari ala haudi yace mimbarina kuma yana kan tafkina ne farko abinda manzon Allah ya faɗa kenan sai kai imani da shi yaya haka zai kasance duk malamai abubuwan da suka faɗa ai kaza ai kaza ai kaza karshe abin da yafi zama lafiya shine in masallacin manzon Allah na da wannan daraja da take yake da shi sa'annan rauda kuma tana da darajar da in ka lizimji rauda kana ibada zaka samu albarka zaka samu albarka mai dimbin yawa saboda manzon Allah ya yabi rauda din su sa'annan kuma cewa da yayi mimbari wa mimbari ala haudi mimbari na yana kan tafkina suka ce me yi zai yi ranar lahira Allah dauki mimbarin ya dora saman tafki duk abin da za a ake nufi shine akwai albarka cikin san manzon Allah da kaunar manzon Allah da musalla masallacin manzon Allah da yabin manzon Allah da mai duk abin da ya danganci manzon Allah albarka ke ciki sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد باب نزونا في تم تارك جدا زوا مسلاتي يا halatta mace ta fita daga gida ta je masallaci sallah ko bai halatta ba za mu ji ko insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله kada ku hana bayin Allah zuwa masallatan Allah ma'ana kada a hana mata zuwa masallaci yin sallah قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إهداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا yace ku mata in ɗayan ku za ta sallar lisha to kar ta shafe sa turare ta tafi haka nan ba turare jikinta qala wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an atikata binti zaid bin amr ibn nufail imra'ati umar bin al-khattab wannan matan sayyidina umar kenan duk da zafin sayyidina umar annaha kanat tasta'zinu umar ibn al-khattab ila al-masjid atika matan abdullah dan abubakar da ya rasu sai sayyidina umar ya aure ta da ya rasu sai abdullah ibn zubair shi kuma ya aure ta wannan shi aka ce ta zama matan shuhada duk wanda ke so ya samu shahada ya aure ta to ita mai take yi sai ta shirya zo ta ce ta san sai na umar su baya sun ta fita sai na umar ba wasa ko kuda namijin kuda baya sai ya kilma kofar gidan shi balle an fahimta sai ta zo ce zan je masallaci sallah kuma ta san baya so fayaskut sai shuru ta san baya so kuma zai ce zan je masallaci to ya za ka yi ba ta ce zan je kwanan asibiti ba ba ta ce zan je kwanan asibiti ba ba ta ce zan je wurin kaza ba zan je masallaci kuma sai na umar ya san manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah fatakul wallahi la akhrujanna illa an tamna'ani wallahi zan fa fitan tafi masallaci sai dai in ka hana kaga za ta hada shi da mai kenan za ta hada shi da mai eh wallahi zan tafi sai dai ka hana ni fala yamna yayi tunani yayi lissafi sauka lafiya sauka lafiya ba sai ka kalle ta ma ka jawo ba sauka lafiya za ta hada shi da mai shari'a za ta sa shi cikin mai rigima ba haka bane ba to ya zai duk zafin sayid na umar baya so ya keta ma shari'a fa e qala wa haddathani an malik an yahya bin sa'id akan wannan hadisin latar tarmawi ma Allah masajid Allah imamu malik yace in mace ta ce za ta aikin to shi kenan sai a tattauna la tamna'u ima Allahi masajid Allah in mace ta ce za ta aikin hajji fa ko umra yaya za ka yi da ita kana da iko ka hana ta saboda me saboda me eh yaya matsalar take da ɗan nauyi imam malik ya yi nassi ma inda me a wannan kuma wata matsala ce daban wannan matsala ce daban malikiya sun yadda rufkatun amina amma zan hana ta in ba muharrami wannan matsala ce daban ai baka hana ta ba kenan inda muharrami fa zan hana ta in ba to in da muharrami kuma fa to akan haka imamu malik ya yi sabiyar da ya ce haka mace in ta ce za ta gaida waninta za ta gaida uyayenta za ta gaida kaza kaza wani abu da yake dole a kanta a ba ta izini ce kar a hana ta an fahimta saboda an ce la tamna'u imam Allah maza dan abdullahi dan umar da ya kishin addini ce wallahi lanamna'ahunna ce wallahi za mu hana su gashi nan sun kirkiro abubuwa fitintinu iri-iri shafe-shafe da tufa ba ta kaza kaza kaza kaza kaza sai na abdullahi dan umar ya ce manzon Allah ce la tamna'u ima Allah ta kullu lallahi la namna'ahunna ya faɗi mummunar magana da shi aka ce har ya mutu bai yi mishi magana da shi ba ka saba ma sunna ɗaya manzon Allah ce i ka ce a'a eh ban ji ba kishi eh to duk kishinka da addini na na aisha ya tafi ka kishin addini ya ce wallahi da manzon Allah ya ga abin da mata suka kirkiro irin na iyayi da kwalliya da menene da menene da ya hana su to me yasa ba za ki hana su ba ke da kika gani eh eh قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نأهن المساجد da manzo Allah ya riski ya ga abin da mata suka kirkiro na iya yi da ya hana su zuwa masallatai kama muni ahu nisa'u bani isra'ila kamar yadda matan bani isra'ila su ma aka hana su قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد سينتي ما أمرا ما تم بني إسرائيل أن هنا زوا مصلاتيني قالت نعم سيتتي إي هكذا shi sahabi da matarsa ko ita wannan atika ce ko wata sai ta ce za ni masallaci to ba zai iya hana ta ba kuma baya so ya yi mata dabaru zamani fa ya canza fa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ta ce zan je masallaci an ce kar bai kwalliya bai kwalliya ba kar ba fesa bai to me laifi na kuma to sai shirya sai ya je labe hanya da ta zo za ta wuce sai ya buge ta haka sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamani ya canza daga nan sai ta juya ta koma gida kuma ba wanda ya taba ce mata karki fita kuma ta bata fita ba ba ya warware matsalar ba wai bai halatta ba ne ba matarsa ce ya yi magana ya yi dabara ya yi komai da komai tana da hujja a hannunta ya fito nan tana da hujja ya yi kaza tana da hujja to sai ya fito mata ta inda ba ta sani ba da yake masallacin don Allah take zuwa ba don wani abu ba da ta ga abin da bai dace ba iyaye za ta wuce namiji zai buge mata abin nan daga nan ta tsaya ta koma gida kaga magana ta kare kenan ko اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم